ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan uku shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da sha ɗaya ga watan goma shekara ta 2021 miladiya muna darasi na goma sha tara a cikin wannan sura mai albarka suratun nur wanda kuma shine darasinmu na ƙarshe a cikin surar insha Allah tabaraka wa ta'ala idan yanwa za su iya tunawa a satin da ya wuce mun tsaya ne akan aya ta 62 aya ta 63 a 61 kai aya ta 61 ina jin haka ne ko yawwa wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta gaba da Allah yake bayani dangane da ɗabi'ar muminai da kuma alaƙarsu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama irin tarbiyyar da ya musu hatta zama da tashi in suna tare da shi ya koya musu ladabin ya za su zauna da shi sannan kuma ya za su rabu da shi alarma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله نعم وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله la ilaha illallah.
إن الله غفور رحيم Allah madaukin sarki yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli kadai dai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza kanu ma'ahu idan sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ay ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala amrin jami'in akan wani al'amari da ya hada su tare kamar sallar jam'i ko sallar juma'a ko sallar idi ko kuma an je yaƙi to su suna yin wato tarayya da manzan Allah a cikin waɗannan abubuwa ga baki ɗaya na tarayya ko ɗaurin aure ko na makamanci wannan shine amurin jami'in to ba sa rabuwa da shi su tashi su tafi harkar su sai sun nemi izininsa ko shawara ma aka haɗu ana yi ko a wani gida ko wani mitin ko wani taro lam yazhabu hatta yasta'zinu ba sa tafiya ba sa rabuwa lam yatafarraqu anhu ba sa rabuwa su bar manzon Allah wa lam yansarifu ba sa watsewa amma shtama'u lahu min al-amri akan al'amarin da suke tarayya in dai annabi yana ciki hatta ya sta'adinu har sai sun nemi izininsa annabin rahama sallallahu alaihi wasallama idan ya hau kan mumbari na juma'a mumbarin juma'a idan ya hau yana yin hudu ba wallahi malam tarbiyyar sahabbai ta kai ga idan mutum bawali ya matse shi ko tsuguno ya matse shi idan zai fita ban daki a masallacin juma'a na hudu ba in zai fita sai ya daga hannu ya nemi izinin annabi shine idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinuhu duba tarbiya in dai mutum zai fita ko ruwa zai kama ko wani abu ana cikin huduman zai daga hannu ya haka ya nuna mai alama ya ce yana so zai fita annabi ya ce jika ba sa fita daga masallaci ma yana hudu ba sai sun nemi izininsa a wata riwaya aka ce idan mutum ya ga in ya daga hannu bai zai ganshi ba to sai ya tashi daga inda yake sai ya zo daidai inda fuskar annabi take yana kallon mutane daidai inda yake sai ya nuna yana so zai fita sai annabi ya bashi dama sai ya fita annabi sai ya izini ga wanda ya ga dama a cikinsu daga nan malaman fikiyu suka ce idan ana hudubar juma'a idan mutum zai fita daga masallacin juma'a to ya nemi izinin liman yaya liman din zai bashi izini shine an yi shira ilaihi zai masa nuni shi kuma liman zai mai nuni ya ce ya fita yanzu waye zai ke tambayar wani liman ko wani mai ko saurara waye ba zai to Allah ya sa la'alla malamai ba su tsananta hukuncin ba da ba ni sunan shi da an shiga damuwa kwarai da gaske إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا malamai suka ce dukkan abinda musulmi suka haɗu taro na musulmi suka haɗu kuma da shugabansu a taron ko malaminsu ko imam ɗinsu a wannan taro bai halatta su saba masa ba kuma duk abin da wani zai sai ya nemi zai ce ya shugaba ina so zan yi kaza ya shugaba ina so zan nemi izini kaza lam yi khalifu bai halatta ba kuma shugaba yana da dama ana yin taro in mutum biyar suka nemi izini ya ba wa biyu izini ya ce ku ku yi zaman ku bara ku je ba ai kwarai kwarai in sha'a azina wa in sha'a lam ya'zan in ya ga dama ya izini ya ga dama kar ya izini wannan ka'ida ce ta shari'a girmama shugaba mutunta umarninsa da dokarsa to amma in an samu larura ta dole dole bayan da mutum zai yi to wannan larura ne Allah ya ce innal ladina yasta'dinunaka ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulih lalle masu neman izininka yayin da za su fita masu neman izininka yayin da za su tashi masu neman izininka yayin da za su je wani wuri in kuna taro ko a masallaci ko a wani wuri su ne suka yi imani da Allah hakikanin imani da shi suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza sta'dhanuka li ba'd sha'nihim idan har suka nemi izininka kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga wani bangare na sha'anin su li ba'd sha'nihim ay li ba'd amrihim fa'dhan liman shi'ta minhum kai izini ga wanda kaga dama ya salam ka annabi dan gatan Allah fa'dhan liman shi'ta minhum ka yi izini ga wanda ka ga dama daga cikinsu filin sirafi a wajen tashi abinda ake nufi in shi ita fa'azan in ka ga dama ka yi izini wa in shi ita fala ta'azan in ka ga dama karka ba da izini wastaghfir lahumullah duba qur'ani malam yace kuma ka neman musu gafara Allah ya yafe musu wataƙila kun nema a baku dama ku fita an ce ba za ku fita ba amma kuma za a muku addu'a Allah ya yafe muku waye baya son istighfarin annabi waye baya son tuba Allah ya karɓi tubansa idan annabi ya neman masa tuba wajen Allah ba wanda baya kauna wanda ba wanda baya son haka to Allah ya umarci manzo Allah ya neman musu me gafara ya kuma neman musu afuwa wajen Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne an ruwaito a sababin saukan wannan aya a manzo Allah ya haɗu wata ranar da Qurayshawa da kabilar Ghatsfan a yakin al-Ahzab ghazwatul Ahzab ko Khandaq Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka sani an yi ta tono ana tono yana yanka mutane ya ce gashi ba ni sunan shi kai ka tona kaza kai ka tona kaza kai ka tona kaza mita mita mita annabi ya ta bayarwa aikin gayya ne amma wato da ya zo bari ku ji malam munafurcin munafukai tun a lokacin a yakin gwalalo ghazwatul azab da yake akwai munafukai a ciki da suka je idan ya zo yana kiran mutane zai yanka musu ramin da za su yi tono wannan ramin fas tono ne za su yi for security waga duk inda ga barikin soja ana yin tono ba duk wata katangar bariki in ka tsallaka ta wallahi rami za ka fada tono suke sai su tone shi gaba daya ai wani tsari ne na tsaro ko a tone ta waje ko a tone ta ciki to wannan tonon annabi ya sa sai su kewaye a wannan wuri a lokaci malam munafukai sai suke buya idan ya zo yana neman wa zai abin sai su buya duk munafuki sai ya gudu ya je bayan bishiya ya buya ya je bayan dutse ya buya ya zauna sauran sahabbai suna ta cin tono shi kuma tun da munafuki ne ya buya yastatiruna bid-da'f min al-amal sai su nuna su ba za su iya wannan aikin ba to ba ma wannan ba sai da ta kai ga ya tasallaluna suna zarewa suna fita daga filin yakin bi ghairi idin ba tare da neman izinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai kaga an nemi wani an rasa ina yake ashe ya gudu saboda su gani suke sun yi wa annabi wayo an zo tono sun kisiji sannan kuma sun lallaba sun silale wato sun gudu sun fita wani kuma ya zo ya nemi ƙoƙarin ba da hanzari na ƙarya ya ce zai fita to da aka yi ta ba da ana ta zuwa ana ba da hanzari ana ba da hanzari shine Allah ya ce fa'azan liman shi'ita minhum wastaghfir lahumullah kai izini ga wanda ka ga dama daga cikinsu wanda baka gamsu da shi ba kar ka neman masa wato kar ka bashi wannan dama din Allah tabaraka wata'ala ya nuna mana tarbiyya da ladabi shine girmama annabi a wannan lokaci kuma a nemi izinin sa yadda za a fita amma da yake munafiki shi kullum bata wa annabi shine daidai a wajensa kuma ya wayi gari baya bin umarnin Allah akan annabi shine abinda munafiki yake so da na jiya da na yau kuma duk haka suke wallahi malam munafurci bai ba bai ba ga aikin banza gariya zai zo ita sallah tare da ku ita azumi tare da ku amma wallahi ba sallah bace a gabansa ba azumin bane a gabansa Allah kare Allah ya bamu kariya ya raba mu da munafurci yawwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin zukatan sahabbai sun kaunace shi sun samu kamalul imani cikakken imani saboda kauna annabi da tarayya da shi sallallahu alaihi wa sallama kuma sun yi annabi da'a fi jami'il ahkam a cikin dukkan hukunce-hukuncen da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi in dai mu'minai ne sahabbai sun yi amma munafikai a'a su kan sun sabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nan gurin ayar Allah ya ambaci amrin jami'in wani al'amari jami'i sai ya keɓance al'amrul jami'i bai zikiri don ya nuna mana muhimmancin haɗin kai musulmi su rinka taruwa suna wani abu a haɗe akwai albarka ciki don a nuna mana muhimmancin haɗin kai a tsakaninmu shi yasa aka wajabta mana yin sallar jam'i sau biyar kullum duk faɗin ku duk iyayyen ku dai kwaje ku haɗu a masallaci ai a kira ku ku zo ku yi asubahi a tare ku haɗu ku tura mutum ɗaya a cikin ku kowa ya shiru ya ji shi sai ya yi ruku'i ku yi sai ya yi sujada ku yi sai ya yi sallama ku yi aka ce kuma duk wanda ya riga ya sallama bai da sallah domin haɗin kai ko mun kiyayyen ku dai ai dai kwa hada sahu ko da kuskure kuma ko dai koya ne wata rumfa dai ta hada ku in kun tafi ba ku hadu da azar ba to ku hadu da la'asar in ba ka hadu da shi ba abokin gaban ka makiyinka da la'asar to ku hadu da isha'i shi yasa aka wajabta mana mu rinka zuwa muna jam'i a duk inda muke mu rinka yin sallah muna jam'i in mun zo dauran aure ka ga mun hadu in mun zo karatu kaga mun haɗu wurare duk da kaga shari'a ta ce a yi abu a haɗe a haɗe to Allah yana so a haɗa kai ne a zauna lafiya kuma da haɗin kanku ne za ku samu nasara ku samu ci gaba ku samu ƙarfi akan abokanan gaba idan kuka baje in kuka watse ba ku da haɗin kai to wallahi ba za ku nasara ba akan abokanan gaban ku shi yasa suke ƙoƙarin duk yadda za su yi su raba ku sai su raba ku divide and rule suke cewa divide and rule farrik tasud raba kansu ka samu damar shugabantarsu in kun haɗe kun zama tsuntsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya ai ba isa a taɓa ku ba da an taɓa ɗaya a cikin ku an taɓa ku duka kuma sai abin da kuka ittifaki kuke so za a yi to bari su biyo yadda za su yi su rarraba ku suka watsa muku jam'iyyu sun fi ɗari wata ma ba ku santa ba har ku mutu kowa ya je kuma duk halal ne kowa ya je kafa kuma kowa ya je nema don ku rabe ku kuna ganin su a matsayin yanci a'a so ake ku watse amma yin yanci ne ake so a samu ku a ce wasu dattawa mutanen arziki a cikin ku su fita mana su zaɓi waye shugaba kamar yadda yake a tsarin musulunci akwai alshura manyan gari dattawan gari masu tsoron Allah masu dattawa masu shekaru wanda ake kyautata musu zato ai ba yadda za a yi duk lalacewa a ce ba mutane kirki a cikinmu wallahi akwai to waɗannan su ake tsatsanta wanda aka yadda da imaninsu aka yadda da tsoron allansu aka yadda da gaskiyarsu yanzu a ƙasar nan akwai dattawan da an san su 'yan boko ne wayayyu kuma suna da kishin addini kuɗin wani bai dame su ba kuma mulkin mai mulki bai dame su ba kuma ba ka da abin da za ka saye su don su duk abin da za su ci a duniya sun riga sun cayi suna nan muna da su da yawa amma ba a taɓa neman shawararsu ba idan za a nemi a naɗa gwamna ba a neman shawararsu idan za a naɗa shugaban ƙasa ko mataimakinsa ba a neman shawararsu saboda tsarin turawa ake bi tsarin jam'iyya tsarin da za a fito a yi zage-zage tsarin da za a yi ciwa-ciwa tsarin da za a yi satar ƙura tsarin da za a yi kaza amma wallahi da za a samu manya-manyan mutane da waɗanda suke da ilimin addini da masu ilimin zamani akwai su dattawa yanzu na a kwakwalwa ta ina iya tuno wane wane a gari kaza wane wane a gari kaza wane wane a jiha kaza wanda ina gaya muku sun fi ƙarfin wani wani ɗan siyasa isiye su su tsoron su ake jima saboda kamewar su in girma ne Allah ya ba su in matsayi ne Allah ya ba su in mulkin ne watakila sun taɓa rike shi sun sani sun yi sun rike kujerun gwamnati suna da kadara a zuba a ƙasa yanzu kawai mai suke jira mutuwa kuma suna da tunani mai kyau to ko shawararsu yanzu a najeriya ba a nema shawara yanzu kawai misali abin da ke faruwa yanzu a jihar borno wanda ya kamata ya kamata gwamnati ta nemi shawarar masu tunani manyan mutane akan abin da za yi yan boko haram da suka tattaho suka tuba sama da mutum dubu shida suna ta fitowa suna tuba sun ajiye makaminsu sun je gurin sojoji sun zo sun miƙa wuya sun ce sun tuba an gwaggwada kuma an gani tubar tasu da gaske suke yanzu wannan ba Allah ne ya mana ni'ima ba yanzu ba addu'ar da muka yi ta yi bane Allah ya kawo da fa bin su ake a daji da makami a kashe a harba a yi waye yanzu da kansu suke kawo kansu to yanzu sun kawo kansu ya za a yi da su an samu damuwa wasu a cikin gari suna cewa to ya za a yi bayan sun kashe mana iyayenmu kuma yanzu su dawo su ce sun tuba baya za a yi bayan sun kona mana garinmu baya za a yi bayan sun kashe mana yan uwanmu baya baya wannan ya kashe ubana wannan ya kashe waye dina wani ma an san shi shi ya je dauki wasu mutane ya kashe su amma yanzu gashi nan ya dawo kuma ya ce ya tuba ana ta tunanin to in an sako su sun dawo to wallahi wani ya ce sai ya rama to wallahi wani abu ita kanta gwamnatin wani jami'i yake gaya mu yanzu gwamnatin kanta a ruɗe take ta rasa ya za ta yi da su ga su a tare ana ciyar da su ana ba su abinci ana kaza ina za a kai su a sake su shiga gari ana gudun fitina a rike su ya za a yi da su yanzu wannan abun bai kamata a nemi malamai ba a ƙasar nan a tsintsinto manya-manyan malamai a tsintsinto manya-manyan sarakuna masu dattako a tsuntsunto 'yan boko wayayyu waɗanda suke dattawa na ce dattawa ko a ku shigar da masu ƙarancin shekaru don wannan abin ya fi tunanin mai ƙarancin shekaru a haɗin waɗannan sun fi na mutane a tara su a wani guri ko a abuja ko a kaduna ko a maiduguri ko a ina ne a zauna da su a yi sati ɗaya ana tattaunawa ya kamata a yi wallahi ba za a kai sati ba za su ba da solution yadda za a yi kuma ya kamata a ce gwamnati ta kira malamai ta yi ta bayani menene sharuɗin tuba a musulunci yaya mutum zai zo ya ce ya yi abu ya tuba kai kuma ka ce baka yadda ba sai ka rama mutumin da da addu'a kake kana sujjada kana roƙon Allah Allah raba ka da shi shiga tsakaninka da shi Allah ya taimake ka bai mutu akan wannan abun ba ya fito ya ce ya tuba tsakaninsa da Allah kuma kana cewa baka yadda ba da tubansa to ina ina musuluncin na yadda akwai zafi akwai zafi zaka ji zafi zaka ji zafi kwarai da gaske to amma kuma akwai zafi a basu mutu akan wannan abu wannan wallahi ya fi karfin tunanin wani dpo ko wani kwamishinan 'yan sanda ko wani shugaban sojoji ko wani abu ya yanke shawara akan wannan abu wallahi ya fi haka a tattaro manyan mutane a ƙasa da manya-manyan tsofaffin shugabanni da manya-manyan malamai masu tsoron Allah da 'yan siyasa da aka yi da tsoron Allahnsu da ma'aikata gwamnati wanda sun daɗe sun goge da mu'amala da mutane a ba su dama su su ama yadda abin da ke cikin kwakwalensu na cikima da basira saboda duk waɗannan duk sun shafe mu gaba ɗaya so wannan shawara ce muke bayarwa lalle a nemi shawarar masana kuma wallahi a najeriya malam babu mutanen da allah bai bamu ba duka allah ya bamu wallahi muna da manyan mutane kawai dai system ɗin ne baya recognizing ɗin manyan tsarin da muke tafi ne ba a girmama manyan ba a neman shawarar manya yanzu bala'i zai zo ya samu jiha gaba daya kawai sai dai kaga wasu yan tsiraru ko shugaban jihar ko abu ko yanke shawara ko ga mutum daya saboda shi shugaba ne a jiharsa ko a wani guri yana ta kama karya yana abin da ya ga dama babu wasu manya da za su yi mai magana ko ba ka bane ba shi kadai yayi wancan ya aje ya kama wannan ya sai da wancan ya sai da wannan ya kama wannan yayi wa haka ne mana ba wanda kuma zai yi magana kowa ya yi shiru ya zuba ido ina dattawa suke ina manya ina waye mutumin mutumin yanzu yanzu mutum ya zama dan yana dan shugaba yana shugabantar ku ba za a ba shawara ba kuma a kasa samu wanda za su yi mai magana haba mala wallahi lalacewar ta mu ta yi yawa kuma wannan rashin ganin girman da rashin kimanta na gaba din shi ke jefa mu cikin bala'in da muke ciki akwai abin da zai zo ya shafi jiha ne gaba ɗaya shafi al'umma wallahi ya fi ƙarfin tunanin wani mutum shi kadai ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa ba cewa aka idan mutum ya zama shugaba ya fi kowa hankali ba akwai waɗanda shugabanni ne amma mahaukata ne wallahi akwai hauka a cikin ƙwaƙwalwarsu saboda wasu abubuwan da suke wallahi kuma ban kama fakkiyar sunan kowa ba wato ai ka san wani zai iya zuwa ya je ya tsargu in ka zarguto kenan mahaukaci ne kai yawa kawai ka zaunar ka kai shiru ba da kai ake ba kawai ka dauka da wani ake kawai sai ka gyara dan Allah mu mutunta manya mu kimanta manya ya zamanto akwai wasu mutanen da a kowace jiha ne ana jin tsoron in an yi ba daidai ba da ya shafi al'umma za su yi magana saboda waɗannan mutane sun fi ƙarfin a kama su da cin hanci sun fi ƙarfin a siye su da wata kujera ko da wani kuɗi ko a yi musu wata alfarmar wasu filaye ko wasu gidaje ko a yi musu wata alfarma da wata fangila don Allah mu samu dattawan da sun fi ƙarfin wannan abin a Najeriya wallahi sai mun samu gyara kuma duk ƙasar da kuka ga an ci gaba wallahi suna da irin wannan dattawan muna neman irin waɗannan a Najeriya don gaskiya akwai abubuwan da suna gudana sun wuce hankali gaba ɗaya inda za ka je ɗaiɗaikunsu ka tattauna da su za ka ga suna cizo yatsa suna ce Allah dai sauƙi kawai ai ba a san da mu ba ba a san kimar ba a san darajar a haka suke mutuwa mu je mu binne su a kabari ba mu amfanuwa da tunaninsu da shawarwarinsu to wannan yana daga cikin amrin jami'in din a rinka haduwa wajen yin abu ina fata ana fahimta kuma a rinka neman shawaran manya wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske sai Allah ya ce mai alarma
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم wannan aya Allah madaukin sarki yana bayani ne cewa kada ku sanya wato addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ku kamar irin addu'ar da wani ne zai mu ma'ana idan kuka saba wa annabi kuka sa shi yayi fushi da ku to kar ku dauka addu'ar da zai muku mummuna iri ɗaya ce da addu'ar daga magarin mutane za su yi muku la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd ai ihzaru du'a ar-rasuli alaikum idza asqattumuhu ku ji tsoron ku kiyaye mummunar addu'a da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama zai muku yayin da kuka fusatar da shi malamai suka ce fa'in na du'a annabi sallallahu Alaihi wasallama mujibun linuzulil azabi addu'ar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama tana wajabtar da saukar azaba akan al'umma duk al'ummar da annabi Muhammadu ya daga hannu ya mata addu'a wallahi sai Allah ya mata azaba haka kuma idan ya muku addu'a ta alkhairi zai same ku za su same ku to irin addu'ar annabi ba ainihin addu'ar ku bane ga magarin mutane wannan fassara ta farko kenan malamai sun yi saɓani dangane da ma'anar wannan aya ɗin la ta ji alu du'a rasuli bai na kunka du'a ba ba wasu ka ce wannan lafazin wannan masdarin du'a a nan mudafun ne ila maf'ulihi shine ar-rasul ala annahu mad'u kenan ma'anar zai zama la taj'alu ayyuhal mu'minuna du'a'akum ar-rasula idza da'awtumuhu kiran annaba da za ku yi kiransa wancan fasara fa yanzu ba mun gama da ita yanzu wannan ana nufin du'a ar-rasul kamar yadda suka ce wannan lafazi na du'a mudafun ne ila maf'ulihi udifa ila maf'ulihi to idan ya zama an yi idafansa zuwa ga wato maf'ulihi maf'ul din shine annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shine mad'u shine ake kira ku ne kuke kiransa to kada ku mai da kwalla kiran annabi sallallahu alaihi wasallama kamar irin wato ƙwalla kira ne da za ku yi wa kowa mana kiran da za ka yi wa abokinka garba hamza musa dauda suleimanu a'a la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum li ba'd kada ku dauka yadda za ku kira abokananku ko ku kira ƴan uwanku wajen kira haka ake kiran annabi kar ku bai da wannan rashin girmamawa ne kenan shi in an zo kiransa ana yi da ladabi da biyayya da mutuntawa da kimantawa da kambamawa da girmama wannan suna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addu'a huna anan ana nufin annida nida'ukum lahu idza nadaitumuhu kiran ku da zaku yi yayin da zaku kira shi ba irin yadda zaka kira abokinka ne ko matarka ko dan uwanka ko wani ba idan zaku kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai dai ku ce ya ayyuhan nabi ya nabi Allah ya habib Allah ya rasul Allah ya nabiyul mukhtar kaji ka kira shi ka ce muhammadu kawai ba ai la taj'alu du'a rasuli bainakum du'a ibadakum ba a kiransa haka a zuwa kira shi gatsau sai dai mutumin kauye wanda ya zo ba nutsuwa su kam suna gamza masa sunansa daga an ji daman wani ya zo yana kira yana kiransa da sunansa yana muhammad muhammad a to ga wani daga daji ya shigo dama Allah ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alamu hudud ma anzalallah ku girmama annabi yanzu ku kira shi ya nabi Allah ya rasulullah a ɓoye sunan duk da cewa an san sunansa muhammadu ne yanzu ko a cikin ƙur'ani fa ku lura sau Allah ce masa muhammad amma ina ce annabiyu ar-rasulu da yawa Allah fa da ya halicce shi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah sai muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda wal kuffar ko Allah bai kira shi da muhammadu da muhammadu da muhammadu da yawa ba shi ma inda aka kira shi da muhammadu da girmamawa ne Allah ya kira shi to ku daina kirayen sunan annabi bismihi mujarradan sunansa tsirarar sunan a'a kar a ce ya muhammad ba a fada sannan abu na biyu akan kiran annabi sallallahu alaihi sallama dole a sauƙaƙa sauti ba a ɗaga masa sauti ba a yin magana da ƙarfi a gabansa ko a kira shi a kira shi da ƙarfi shi ba a masa kamar irin yana nesa ka kira shi ba a yi a ku lura mana malam ko mu a nan yau da gobe a rayuwa babban mutum yanzu za ka iya bin sa kana wane tsaya mana wane wane ana gane sai a ce ga wani shagga can bai da hankali amma abokinka amin ya rabu abokinka watakila kana iya cewa wane wane tsaya mana da Allah kuma ba damuwa zai tsaya sai ya tsaya ma ya dariya ya ce ai wallahi ban ji ba amma ka gwada ka ga yanzu his excellency yana wucewa ka ce wait wane da ai za ka ci duka a wajen polisawa ba a yi to annabi shi fi kowa cancantar ya ci albarkacin girma muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam farin jaka da aikake daga Allah to ku daina kiransa sama sama ba a yi ko magana ma idan an zo ana yi to ba a daga sauti a samansa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سي قرآن يتي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم يتي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات كاجي ما سكرنك يا محمد أبايا داكي محمد محمد أكثرهم لا يأكلون يونتسوا ما وكتاني باس لا أنكلي walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum qur'ani yace da sun yi hakuri sai suka bari ka fito da yafi alheri gare su malam da Allah dubu qur'ani duba ladabi malam ku yi hakuri mana ya fito yanzu malam ko a ladabi mu a nan yau da gobe ka zo kofar gidan wani babban mutum kana danna mai kira kana cewa ina jiran ka ai wallahi malam ko wani ne zo wuce zai zo ce kai ba a haka ka aika mana in yana nan ya zo in ba ya nan ka tafi ka kwankwasa kofa ba ladabi ba ne kana kwalla kiran mutum babu shi yanzu in baka gane karatun ba kamar kana tafiya ne wata rana kana nesa ɗanka ka jina ta kwalla kiranka kun san shi kira ɗin nan da kuke gani ba a son sa sai da larura a yi mutum daka tsawa a kira mutum sai inda larura so mu koyi wannan ladabi Allah ya ce ku yi wannan kuma tarbiyyar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka samu ko aka karanta alkur'ani za ku ga ba a kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bismihi mujarrada ko qur'ani ce yake ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil ka ji ba duk shine fa duk manzon Allah ne wallahi bai kun ce ya Muhammad sai ce ya ayyuhal muddassir bai kun ce ya Muhammad sai ya ce ya ayyuhal muzammil ko ya ce ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhar rasul بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته um, duk inda aka kira annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin alkur'ani sunansa mujarradan insha Allah idan kun lura lam yakun fi ma'aradin ma'aradin nida ba kiransa ake yi ba labari ne ake bayarwa kamar nan muhammadun rasulullah kaga labari ne abinda nake so na ce da ku wallahi har qur'anin bai kira manzon Allah da sunansa kararrabo wai dan ya kiraye shi a'a sai dai in ya zo ba da labari ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum kaga ba kiran su akai ba to shi yasa qur'ani ya jawo ku ne la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha wannan aya tana nuna mana darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ainihin wato kimansa da son da Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yake masa ya kuma daraja shi wasu malaman suka ce wata fassara masdari din nan du'a din nan mudafun ne ila fa'ilihi kamar ya mudafun ila fa'ilihi an danganta shi ne zuwa ga fa'ilinsa kamar yadda na fassara muku ai la taqisu kada ku yi kiyasin du'a'ahu iyyakum ala du'a'i ba'dikum ba'da kiransa gare ku kamar irin kiran sashinsu sashin ku da sashi ko kiran ku gare shi kamar yadda sashin ku zai kira sashi dole ne ku girmama abubuwa guda biyu kar ku kiraye shi kamar yadda kuke kiran abokananku sannan kar ku ɗauka kiran da yake muku wannan muzaf ila fa'ili kiran da annabi yake maka daidai yake da kiran da abokinka yake maka ma'ana in abokinka ya kira ka za ka yi cewa kada Allah ina zuwa ko kuma ka yi shiru ma ka nuna kawun baka ji ba la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dukum ba'dha wai kiran da annabi yake muku ya kira ka dole ne in annabi ya kira ka sai ka zo malam ya zo a nasi a riwaya cewa ko sallah kake nafila in annabi ya kira ka yanke sallah ka zo ko sallah kake inda annabi ya kira ka inda ta nafila ne kaga wannan nafila ai nema kake lada kake nema ka samu wancan ta farilla ita kuma aiki ne na Allah ne ya ce kai sauransu saboda girman annabi da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا كون دكو إيماني كو أمسا والله كو أمسا منزا الله يا إندي كرايكو daga nan malamai suka ce dole ne in annabi ya kira ka sai ka amsa kawai dole ne babu taqa'us babu tabato makalewa da saibi da kin zuwa duka wannan malamai sun fassara kuma alhamdulillahi ayar za ta iya ɗaukan haka ɗin don muna da ayoyin da za su goyi bayan wannan la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun kar ku daga sautin ku sama da sautin annabi kamar yadda sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a junan ku kuke tattaunawa kuke hira hagan abokane ne ana iya daga sauti ai hira a tafa ai wane ne a ce wallahi ba haka wani habawa ne kai kayi sama habawa ne ne kaza a'a inda annabi ake shiru kake ji wannan ayar da Allah ya saukar da ita wani daga cikin sahabbai yana da babbar murya shi idan ya zo yin magana muryarsa katuwa ce ba ta iya fita karamar murya wannan ayoyin suna sauka kawai koma gida ya ce ya halaka ya ce na halaka ya ɗau lokaci ya ma daina zuwa majalisar annabi annabi da yake yana da wato tausayi kuma yana da kula maza Allah yana da kula in ya ga ya daɗe bai ganka ba to sai ya nemo ka kawai sai aka ji wata rana ba a tsammanin annabi zai nemi wannan mutum sai ce ina wane malam akwai daɗi ka ji babban mutum yana cigiyarka ba daɗi a ce kana tare da mutum kana ji da shi ka ɗauki lokaci ba ka tare da shi bai binciki wani hali kike ciki ba baka da lafiya ko larurar rayuwa ko nawa ba daɗi kawai sai annabi ce ina wane sai aka ce ai yana can gida yana ta kuka ya ce ya halaka me faru ai ayoyin nan da Allah ya saukar ai shi an ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kuma a can ƙarshe an ce an tahbata amalukum antum la tashurun ya ce ku kira shi ku kira shi me yasa ba ka zo a ce ya rasulullah murya ta ce babba ce kuma Allah ya hana mu daga murya akan sha'aninka shi yasa ni ce bari in zauna a gida har mutuwa ta same ni haka ka ji imani akan ya saba annabi gwanda ya zauna a gida ya mutu la ilaha illallah to mu koyi wannan siyasar jama'a duk wanda Allah ya taimake shi yana zaune da mutane Allah ya masa arzikin mutane ko abokane ko aminai ko dangi zumunci yana da daɗi amma fa zumunci yana da wahala cikinku wanda Allah ya taimake shi shine mai haba-haba da mutane zaka ji ana yabansa malamai suka ce kyakkyawan yaban mutane ga mutum a duniya kafin ya mutu alama ne na cewa zai samu rahamar Allah gaida mutane dan buga waya kwana biyu ba mu gaisa ba kana lafiya ayi hakuri wallahi na so mu zo haka kawai wallahi ina so zo me zai zo ba wani abu za kawai gaisuwa ta mutunci wani babban mutum ne a'a wani mutum ne mai dan daraja wani wanda yake gaba da kai ne a'a abokin babanka ne a'a yayanka ne a'a amininka ne kawai wata ran ya ganka da yamma ka zo gidansu kai sallama ina gajiya lafiya wani lafiya kwana biyu wallahi zuwa kawai ne na gaishe ka wallahi na ga mun dade ba ma da ba sai ka je yana na gode na gode wallahi malam wani gaisuwar da zaka je kai masa tafi ka ce ka bashi naira miliyan wallahi manyan mutane ba manyan mutane babu mai son a gaishe shi irin babban mutum kuma ka jarraba babban mutum ka kira shi a waya ranka ne da ina gajiya ya haƙuri wallahi na gode in gaishe ka kawai sai ka jena na gode na gode na gode in ka ci sa sai ce ya kamata mu haɗu da kai fa to ya ka gani wallahi kuma wannan gaishe shi da kake yi lokaci lokaci ko baka nemi wani abu a wajensa ba ranar da ya zo zai yi alheri zai tuno suwaye suke yinsa kowane babban mutum yana da wannan wallahi zai tuno suwaye suke kusa da shi suwa suka damu da shi wallahi kwatsam sai ya tuno ka sai ka ji ya sa an kira ka ya zo ya maka alherin da zaka daɗe kana cin moriyar alherin nan amma mutum ya zama bai da mu'amala da mutane ba daidai ba ne a ce kawai zaka nemi mutane sai in kana cikin larura yanzu akwai wanda an riga an fassara su inda ka ga wani ya maka waya to yana cikin matsala ne akwai wayar da ana kiran ka zaka ce kai je ta da Allah problem zai kawo zai iya kwashe shekara biyu uku bai kira ka a waya ba kuka gaisa amma wallahi idan larura ko wata bukata ta tashi zai nuna bayi da wani sama da kai ai kwarai kuwa kuma amma ƙarya yake yi wani ɗalibi muna tare da shi alhamdulillahi yani ni'matullah la fakhran muka taimaka masa ya samu makaranta aka yi masa duk hidima ya tafi da yana nan malam ba magana cikin matsi da waye tun da ya tafi makarantar nan ya je ya kama karatunsa ya kwashe sama da shekara uku hudu biyar shida insha Allah bai taɓa bugowa waya ba ko larura ko gaisuwa duba whatsapp ɗin nan fa kyauta ce kyauta ne fa ka tura ka ce assalamu alaikum ina gaishe ka Allah ya albarka ko ka dan rike ka yi wa mutum voice minti daya na kira ne da gaishe ka kaga ba kati kashe ba komai ba data ce wallahi bare ba yaya aka yi wata rana sai wani uzuri sai hada mu da shi na ce wa da lafiya kalau kwana biyu kana nan ce wallahi malam ba kwa neman mu ka duba sakayyar wannan ni aka yi wa ba wani ba wato yadda ka san in samu jikin kago in haɗe shi da shi haka da ji amma ɗabi'a ta da Allah ya yi ni wato ba zan iya haƙura ba sai da na mai da amsa daidai gwargwado yawa saboda abin zai dame ni ta murƙususu na ce gwandan sauke masa inji sai na ce amma kai baka da mutunci kuma kai baka san darajar mutane ba ni zan neme ka ni zan neme ka na'am shari'a ne zan iya neman ka saboda Allah amma a babin tarbiyya da ladabi ba gori nake ma ba kaza ba kaza ni zan neme ka yanzu na zama mai laifi kenan tunda na maka hanya na maka abin da na maka to wannan shine butulcin dan adam wannan misali ne ɗaya na gaya muku ni a karan kaina ina da su da yawa akwai wani ma da ya zo ma shi ma na aka yi masa abin da za a masa aka tallafa masa wallahi tallahi ni na koya masa alifin bakun ta'un da waye da sauransu amma wata rana da ya sha iska ya daga ya tafi irin manyan biranen nan kawai sai na ji wata ran waya hello abdalla ne wallahi na ce na ce to daman duk wanda zai maka wannan kiran ko dai malaminka ko babanka ko kai ko yayyanmu wallahi malam kai ko malamanmu wallahi malam suna saka ya mana suna akwai dan mutuntawa abdalla ne sai na ce na yi shiru na ce eh shi ne kana lafiya ya gajiya na ce waye ne sai ce wane ne na ce wane sai kit sai na kashe wayar kaga yanzu rashin mutuncin ya kai gama na'am sunana ne haka amma duk wanda zai zo ya maka wannan kiran a haka gatsau ya isa da kai kuma yana ga yana da wata falala da manni a kanka ba wai wanda kai kike da falala da manni a kan shi ba ina gaya muku rashin ladabi ne nake koya muku nake ba nake koya muku ba nake nake ko nake nuna muku ku guje shi me ya faru wallahi malam iska ya sha kawai ya je wani guri ne ya samu yan wasu yan kwabbai ne haka almajiri ne da amma yanzu ya dan shiga harka ya dan juya taro da kwabo yana saka riga mai kyau gari ya dai fara ganin gari bari ya fara kamun farmaki ba daɗi rashin mutunci ba daɗi ku yi haƙuri fa yawwa ku yi haƙuri ni na san in dai kai baka ji zafin wannan abin ba to kai kanka ma akwai damuwa a kwakwalwarka to ku girmama annabi kaga Allah ne yake nuna mana duk manya ku tsare kimansu yanzu ko yayanka ne yayanka wanka wanda kai kake taimakon sa kake daukar nauyin kake ma zaka zaka zo ka kira shi kai masa irin wannan kiran wulakanci wallahi tallahi ba za ka yi masa wannan ba wannan sai dai yin aboki abokin wasa childhood friend ɗinka da shi kuka yarinta kuka komai kuma kuna wasa da shi ko waye waye wannan za ka yi kiran sa sunan su ba nan shi ma in a gaban ko ƴaƴansa ne ko na waye za ka ɗan ɗaga mai gaba so akwai waɗanda malam ba su da ta ido za ka ga mutum kamar cikakken mutum amma wawa ne lamba daya yana da wauta shi ma din na dan gyara masa zama amma dai ba zan yi muku bayani ba sai a wani karatu ai ban kyale shi ba wallahi ai sai da na kora mai jawabi da gaske da gaske yawa ya ta ba da hakuri ya ta ba da hakuri na ce da saura dai tukunna ban gama hucewa ba Allah ya mana afuwa قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله يجي حقيقة yana magana akan su munafukai Allah ya san waɗanda ya tasallaluna wanda barin buku fassara mai sauki da wasu suke sulalewa su fita a cikin ku amma kalmar ya tasallaluna ana nufin ya ne Allah ya san masu zare jiki suna fita daga cikinku liwazan yasturu ba'dhum ba'dhan wani yana ɓoye wani sai su ɓuya su fita daga wajen yaƙi sai wannan yayi wannan kwaba sai ce fita ka tafi bai gani ba sai wannan yayi wannan kwaba sai fita ka tafi bai gani ba shine liwazan ma'ana kuna fita a ɓoye sannan wani yana bada wani karira daga laza ya lozo ne alliwazu masdar ne na lawaza kai afwan wannan lawaza ne a da mulawazatan ake cewa da liwazan lawaza mulawazatan da liwazan mana wani ya suturta wani ya ɓoye wani wajen fita ya je biya wata bukatarsa haka suka yi ta yi yayin da annabi yake raba tonan rami na handak suka yi ta guduwa suna ɓuya idan ya zo zai kira mutane ya raba musu aiki sai su ɓuya wai su masu wayo ne ibn abbas yake cewa kalmar liwadan tana nufin yaludu ba'dhum bi ba'd wadhalika anna almunafiqin saboda su munafikai wato tsayuwa a masallaci ma ranar juma'a da sauraron hudu ba ranar juma'a wallahi ba sa iyawa ina zaman da ake a masallaci a jira liman ya zo in munafiki ya nuna a munafircinsa to bai iya haƙuri ya zauna a wannan kai hudu ba ma ba zai iya zama ya ji ta ba sai dai ya tsaya in ta kama dole ya tsaya din ko kuma setawa zai sai an gama ko kuma in ana yi sai su sulale su fita su tafi fa yakhrujuna min al-masjidi fi istita haka ibnu abbas ya faɗa ana hudubar juma'a suna fita sun kwammace dan kar su ji wannan wa'azin kuma daman ɗabi'ar munafiki ne wannan wannan Allah ya riga ya san su kuma ya san aikin da suke yi falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi Allah ya ce fa su kiyaye waɗanda suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an amrihi wato akan duk umarni da annabi yake bayar wato ku nesa masu saba umarninsa an tusibahum fitna kada fitina ta same su ai li Allah tusibahum fitna imam mujahid ya ce fitina ana ana nufin albala'u fi duniya masu saba wa umarnin manzan Allah ku ji tsoron bala'in da zai same ku a duniya kun ga dai gashi nan kuna ganin zahiri yana faruwa aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta samu mutum waji'un mai ciwo mai kona a lahira wasu suka ce azabun alimun ajilun fi duniya azaba mai raɗaɗi a nan nan duniya kafin mutum ya mutu kwanan ake tura aka tura hoton wani bature cikin masu zagin annabi da masu yin katun da zanen annabi din nan a wata ƙasa ya ƙware akan wannan kuma ba wata hukumar da take hukunta shi ko ta yi masa wannan Allah da ikonsa da ya zo mai kisan wulaƙanci ya taho yana tafiya da motarsa kawai sai ya shiga ƙarƙashin wata tirela tirelar nan sai ta take motan nan rabin ta ta bangaren tanki pop sai tankin nan ya fashi sai wuta ta kama kuma ta take bangaren inda yake Allah kuma ya hana shi mutuwa ya makale ga wuta ta kama yana ihu yana ihu yana ihu ga 'yan uwansa nan sun zo turawa da wanda za su wuce a hanya suna ta ƙoƙarin ya za a yi kowa in ya matsa wajen tiririn wutan sai ga ya dawo da gudu ta kai ga roban ruwa ruwa na roba sai ga mutum ya bare roban ruwa wai ya je wai yana tultulawa mota wai ta mutu kuma wurin duk kwalta ne ba ƙasa yaya za a yi abu ya gagara yana kuka yana ihu kafin a kawo tallafi haka ya mutu a banza to haka Allah yake kashe mutanen banza yanzu mutum malam zai ta rashin mutunci ya ta tsiyarsa ya ta shaidancin da zai yi amma wallahi idan Allah ya zo ya kama shi ko lam yuflithu mummunan kamu Allah yake waɗannan mutane masu saba umarnin annabi masu saba addinin Allah masu yin zalunci masu yin kaza ka zuma musu ido yanzu ko mutum jami'in tsaro ne ku lura ya yi mulki a lokacinsa ya yi abinan ɗinsa ya yi wa mutane shi mutunci ya karɓi cin hanci ya wulaƙanta mutane ya ɗaɗɗaure wanda zai ɗaura ya tozarta wanda zai tozarta ya yi duk abin da zai sai mutum ya zo ya gama in ya ritaya sai ka ga babu talaka irinsa na farko dai gwamnatin da ya yi wa aiki ta cinye ta ita ba shi kuɗin fanshansa da gratutinsa ita ya yi wa aiki ya shekara talatin da wani abu yana mata aiki kuma ta ita biya shi kuɗinsa ɗaya kenan ga shi da babban watakila wani dpo ne a wani babban dan sanda ne wani kaza ne to dama an tara kudin banza kudin haram da karshe ga nauyin iyali sun taru mutum me zai yi sai dai ya je yana bin kungiyoyi da suke ɗaukar masu gadi wallahi malam sai mutum ya je yana rijista a kungiya ta security ta unguwa a ba shi gora ya zo yana kwana a ce a ai ai muna da yan security ai duk tsofaffin yan sanda ne da sojoji da waye da sauransu wallahi wannan wa'azi ne yan uwana ya kamata in mutum ya yi mulki ko ya wani abu ya samu babbar kujera ya ci gaba da cin daɗin wannan kujera ko da ya sauka saboda abin da ya tara na alheri amma the reverse is the case canja abin Allah yake sai mutum ya maida mutum yana rarrafe ya koma baya me yasa tozarta mutanen da ya ta yi a baya da cin hanci da kuɗin Allah ya isa da ya ta karɓa na mutane da hukunci na mugunta na ƙeta da ya ta yi sai Allah ijarrabe shi da nisan kwana ya ƙiya mutu kuma ijarrabe shi da yawan ‘ya'ya da mugun talauci ka zo kana gadin wani a gida yana kwance da matarsa tana gadi sauro yana bala'in cizonka kuma da an leko an ga kana bacci sai a gaya wa kungiyarka kamfanin ka cewa Allah dauke mana wannan bacci yake wallahi bacci ma ba za ka yi ba wallahi mutane ya kamata su dau izina Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa to sai mi malam
ألا إن لله ما في السماوات والأرض haka dai قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا Allah والله بكل شيء عليم wannan ita ce ayar karshe a cikin wannan sura mai albarka suratul nur Allah tabaraka wa ta'ala a karshe sai ya girmama kansa yace ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi ku saurara bayan duka wannan bayani ku sani na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin ƙasai mulkan wa abida da mulki da kuma su zama bayi gare shi kadi alau ma antum alaihi hakika Allah ya san abin da kuke kai a yau min al imani wan nifaq ko kuna da imani Allah ya sani in ma munafikai ne ku Allah ya sani wa yawma yurja'una ilai haka kuma da ranar da za ku koma gare shi Allah ya sani yawmal basi kowa Allah ya san yaushe zai koma gare shi fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba su labari dangane da abin da suka aikata min alkhairi wa sharri na alheri ko na sharri wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah akan komai mai ilimi ne masani ne tabaraka wa ta'ala to abinda muka faɗa ne daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada da kuka yi na kuskure ko tattaman harshe muna neman Allah Ubangiji ya mana afuwa ya fi mana Allah ba mu ikon bin karantar wanda ke cikin wannan sura mai albarka suratul nur kurakuran da muka yi kuma Allah ya mana afuwa ya rangwanta mana Allah kuma ya ba mu ikon fara suratul furqan sati mai zuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh